الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى فصل من أتشن الموسم الأول كو الموسم الأول شيني شيني شيني, شيني مي دقا شكرا نو زوا نو دقا بقوي زوا نو ني ina kallon ku ne ai maulud ai wanda abin haihuwa ke ne min alwiladati min alwiladati ilahi إلى خمسة عشرة سنة كو في كرة أبو شابية سو ياشي منا الحث على تعذيب الولد كو أولا تعذيب الصغار أنا سن أكرن تديارا san tarbiyya a wannan lokacin a karantar da su ya faɗa mana abubuwan da ake bukata a mayabu faslun to ga faslun استثمار ذهن الصبي استثمار ذهن الصبي abin da ake cewa istismari shine investment haɓaka haɓaka harka to ana son a haɓaka istismaru zihni sabiyi haɓaka ƙwaƙwalwar yaro ko ka ce istismar cin gajiyar ƙwaƙwalwar yaro a ci gajiyarta ƙwaƙwalwar yaro ba dai take da ta babba ba yaro kwakwalwar shi tas take babu damuwa babu tunanin tunanin rigingimu yanzu yaran ka same su dole rigingimun da ake ciki na za a yi zaɓe ko bai zaɓe ba su ba shafe su ba ba su ma san abin da ake ciki ba kana yin abu in ka yawaita ne ta kawai baka sani ba zai ka je na sai ka ji suna kawo in yanzu mutum yana da ɗaɗan ƙarami ya fara iya magana ya je waɗannan baitotan ya fara yin su yana ɗan rera ta masak bi hablillahi wasu na millati a tattar rasulillahi tanju wata rahu sai ka ji kawai yana yi din bi kitabillahi wa sunanillati kai za ka je da ta magani tamassu bi hablillahi wa tabi'il huda wa la taqu bid'iyyan la'allaka tanjahu in kana cikin kana cikin zai zai ka ji yana yi ya haddace to ana son a ci gajiyar kwakwalwarsa a investing din kwakwalwarsa a sa mata a zuba mata abubuwa da yawa domin za a kwasa nan gaba wa qad yurzaqu as-sabiyyu zihnan sau tari Allah subhanahu wa ta'ala yakan azurta karamin yaro zihnan kwakwalwa min sigarihi tun yana ɗan karami sai ga bayan hadda kuma yana da fahimta fa ya takhayyaru li nafsihi sai ka yana neman ya zaban ma kansa abu mai kyau da kanshi zai iya gane abu mai kyau tun yana ɗan mutsili kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين Allah ce wani kad atina Ibrahim rushdahu hakika mun ba annabi Ibrahim shiriyarsa min qablu tun kafin ya zama an aiko masa da annabta tun yana dan karami tun yana dan karami فلما رأى القمر باج فلما قمر رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي ولما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين ولما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تعبدون هذا تينا sannan can Allah ta'ala ce mana wa inna min shi'atihi da Ibrahim إذ جاء ربه بقلب شديد إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سكين فتولوا عنه مدبرين فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون قال فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أفتعبدون ما تنهتون قال يعني tun yana dan karami wala kad ataina ibrahima rushdahu min qabl tun can da tun annabi ibrahim yana dan karami mun bashi shari'a mun gane ai tun an ce ar-rushdu malamai suka ce shine kishiya al-ghayyu ar-rushdu shine ka shari'a da ilimi a shari'a ta hanyar ilimi fa zakara fi tafsiri annahu ka fa zukira fi tafsiri an ambata a cikin tafsiri annahu kana ibn salafi shine cewa lokacin shekarun shi uku wane mutum lokacin da annabi ibrahim aka ba shi rushdahu shekarun shi uku faqala lil kawkabi wal qamari wash shamsi ma qala har ya faɗa للكوكب كتوغار والقمر دوسع والشمس درانا ما قال أبن دي فتا لنا آيين لنا أنبتا النبي إبراهيم عليه السلام يفعل إلى أن قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين النبي إبراهيم يشي وجهت وجهي نينا فسكن تد فسكاتا للذي فطر السماوات والأرض ووند يقع جسم ميدا كسي واتوني شي كده زنبو تاموا أن شي لوقتي شي كمان شي أخو شي يشي فذكر في التفسير أن أنبتا التفسير أنه كان ابن ثلاث سنين سوى شي كمان شي أخو فقال للكوكب والقمر والشمس ما قال إلى أن قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا فإذا عبر الصبي خمس سنين إذا ياغو يتألك عبر يتألك خمس سنين شيكرو بير بان فهمه تو فهمت سذات بينا ونشاطه في في الخير da kuma karsashinsa a cikin alkhairi ya nuna wuce shekara biyar a daidai wannan lokacin fahimtar shi za ta ƙara bayyana za a gane fahimtarsa sosai ba ya iya magana a lokacin duk abin da aka faɗi zai faɗi a daidai lokacin kai abu ba daidai ba zai gane in baba ne a daidai lokacin ya maruma ya maruma ma sai ga a daidai lokacin yaro ya shiga cikin tashin hankali ko ba ba ko ba ko ba dukan ta yi ba ko ya zage ta ko ya faɗa mata wata mummunar magana sai ga yaro yana nuna bai ji daɗi ba me yasa baban mu zai yi haka shekara biyar ya wuce shekara biyar a lokacin fahimtarsa za ta bayyana ونشاطه في الخير da kuma karsashinsa wajen alkhairi a daidai lokacin za ka ga ana gogoniyan tafiya masallaci tare da shi idan ya yi sa'a ya taso a cikin bi'a saliha wa hasuna ikhtiyaruhu sannan kuma zaɓinsa zai zama mai kyau duk abin da zaka yi zai zaɓa sai ga ya zaɓi mai kyau kuma daidai lokacin za ga baya ɓanna ya wuce matakin ɓanna amma ka ga ɗan shekara biyu uku a komai sai ya fasa sannan wa salafa نفسه عن الدناءة لتحقيق لتاب من تحقيق يتي كذاب الأصل ولعلها صدف أو صرف كم سنفئ وصلف أما وصرف وصرف عن الدناءة مدوكيش أصرف sai ya kauda ya kauda kai an dana a game da duk abu na kaskanci ya ga yaro baya son abun kaskanci a lokacin sannan kuma a gefe guda wa aqsu zalik sannan kuma da kishi haka kishi haka shine zai yi me zai zama ya karkata zuwa gare ulu zai zama a lokacin duk abin ɗaukaka yake so shine wa aqsu zalika shine malam sai yace marra umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ala sibyan lil abuna wata rana sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yana tafiya a cikin gari sai ya gamu da wasu yara suna wasa fatafarraqu min haibatihi sai suka watse suka gudu saboda kwarjinin sayyidina umar haiba kwarjini ولم يبرح بن الزبير رضي الله تعالى عنه أما سيدنا أبلا بن الزبير كل شيء أي وسع يتبدوا دي يا راسك إيري عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه يتفيا كنت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه من قال لك سمع يا راسي بيوتي بيوتي شيكاغو تقص سو ده شيني أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة شيني فرقهم وند أكفار حيفا من مهاجرين manzala su sama ya yi farin ciki da haihuwarsa domin a daidai wannan lokacin an zo muhajirai sun zo makka sun zo madina afuwan shi kenan sai aka daɗe ba a haihu ba ba a samu haihuwa ba a cikin muhajirai sai yahudawa suka ce su haihu magani su haihu magani ana nan kawai sai na na asma'u radiyallahu ta'ala anha sai ta haifi abdullahi bin zubair sai da kamar zai sama ya yi murna muhajirai gabaki ɗaya sun yi murna saboda an karya canfi na la'anannu abna'ul khinziri ‘ya'yan aladu wato yahudawa an karya maganar su canfinsu da suka cewa ba su isa su haihu ba sai gashi an haihu kaga sun ji kunya to abdullahi bin zubair radiyallahu ta'ala anhu dan gidan na na isha ne dan ɗakin ta ne a ɗakin ta ya taso renan ta ne shi yasa shine ahfazu أحفظ بحديثها شيء فكوا حدث حديثنا نائشة رضي الله تعالى عنها توشي سيك تأشي دقوجا ديك فقال له sai sai na umar radiyallahu ta'ala anhu sai ce masa ma laka lam tabra me yasa da nazo di yara sun gudu kai baka gudu ba ina dan mutsili fa fa qala sai ce mattariqu dayyiqatan fa uwassi ahalaka wala li dhanbun fa akhafuka yace mattariqu dayyiqatan fa uwassi ahalaka mattariqu dayyiqatan ai hanyar ba ta da kunshi hanya ce gayi nan babban titi ranka ya dade fa uwasi'uha laka balle in yalwata maka in kauce gefe guda kai kuma ka zo ka wuce wala li zambun fa akhafuka ko ban yi wani laifi ba da zan gudu da zan ji tsoron ka to me yasa zan gudu ba dai kan wa biyu sai za na tsaya su su je su gama guje-gujen su su dawo shi haiba sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu bata sa shi ya gudu ba amma wannan ɗabi'a ce ta dukkan mutumin da bai da laifi mutumin da ya yarda da abin da yake yi baya jin tsoron yayi mun gane ai saboda haka sayyidina Abdullah ibn Zubair tuntuna Allah ta'ala ya bashi kwakwalwa ya bashi kaifin tunani shi yasa kaji an ga karanta tarihin sa da yadda har aka masa mubaya'a ya zama khalifa an masa mubaya'a ya zama khalifa ya zama khalifa mutanen Hijaz da wani bangare na mutanen Iraq sun masa sun masa mubaya'a sun masa mubaya'a iyaka su mawani bin hakan sun ɗauke shi a matsayin ɗan tawaye sau da haka shi mawani ya kwace mulki mawani bin hakan kwace mulki ya yi mawani ba sahabi ba ne ya kwace mulki sannan kuma abu ya kai mu har aka kashe sayyidina abdullahi bin zubair radiyallahu ta'ala anhu wanda an kashe shi ne a zamanin ɗansa abdulmalik bin marwan abdulmalik bin marwan a zamanin sa aka kashe jiya mun faɗa abdulmalik bin marwan ko baban alwalidu to to to shi a zamanin sa aka kashe abdullahi bin abdullahi bin zubair radiyallahu ta'ala anhu sannan gwamnan su alhajjaj bin yusuf al-thaqafi wanda an san sa safahi ne mutum ne mai zidda jinin mummunai shi ya kashe abdullahi bin zubair kuma ya dauki dawo ya dauki kansa ya je kai mu mamarsa nana asma'u bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha ya kai ya aje a gabanta ta ce to sai me kai me dan kayi haka kayi me aika mata ya ce ta zo ta ce aika masa fasiki ka masa bai sai kira ta ta ji ba in zuciyar mutum ta zama mai imani ba zai ji tsoron kowane azzalimi ba ta ce aje a ce masa fasiki ka masa azzalimi bai ishe ya kira ta ta zo ba so da ka yi zo da kansa ya taho da gawa abdullahi bin zubai kansa an tilla kansa ya zo da shi ya aje a gabanta ta ce to sai ne afsatta lahu duniyahu afsada laka akhirataka shi ka bata mishi duniya shi kuma ya bata maka lahira kai kana tsammanin ka gama ka gama da shi akan mulkin duniya to shi ya gama da lahirarka ilai kuwa abdul alhajjaj bin yusuf al-thaqafi ya yi su'ul khatima to da haka kada mutum ya rika shiga hakkin bayan Allah wa qala al khalifatu li waladi wazirihi al khalifa al mu'tasim al mu'tasim billah al abbasi yana da waziri da ake ce masa khaqan idan mutum yana karanta adabi na su mutanabbi zai yawaita jin waɗannan ko su khaqan su saifu daula al mu'tasim to wata rana al-mu'tasim ya je gidan su ya je gidan wazirin sa al-fatu ibn khaqan ba da ya je wajen wa qala al-khalifatu li waladi wazirihi al-khalifa al-mu'tasim billah ya ce ma dan wazirin sa wa huwa fi darihim al-hali ya zo gidan su ayyuwa ahsanu daruna aw darukum ce da gidanmu da gidanku wanne ya fi kyau da gidanku da gidanmu wanne ya fi kyau halifa ne ya zauna sai yana magana da ɗan wazirinsa ɗan ƙaramin yaro ya zo gidan wazirin nashi sai ce ayyuma ahsanu daruna aw darukum wani gidan ya fi kyau gidanmu ko gidanku faqala daruna shi wannan ɗan wazirin ya ce gidan mu ya fi kyau qala sai khalifa ya tambaye shi ya ce lima dan me qala li annaka fiha yace domin yanzu ka shigo ciki kaga wannan kaga wannan kwakwalwa ce eh yace domin kana ciki har yaro ya iya fadanci tun yana ɗan ƙarami ya ce li'annaka fiha domin kana cikin gidanmu yanzu tun da kana cikin gidanmu to kai gidan namu ya fi naku kyauce ba amma an ka koma can kuma fa to naku ya fi namu wato duk gidan da kake nan ya fi kyau in ma da za ka je bola to bola ta fi gidanmu kyau shi ne sai ma ce wa bai na fahmi sabiyi bi ikhtibarihi فتبين علو همته كو فتبين فتبين علو همته وتقصيرها فيما يشي وبين فحم الصبي باختباره وبين بين وبين فحم الصبي باختباره كل فهمت ياغو تنا بينا ne bi ikhtibarihi idan ana gwada shi idan zaka gwada yaro to anan kake gana kake gane fahimtar sa yaro fahimtarsa tana bayyana ne duk kibari idan ana gwada shi har a gwada shi har kama yaro tambayoyi shi yasa malamai suka ce ba aibi bane yaro ya zama mai yawan tambaya ana san yaro mai yawan tambaya in ka ga yaro mai yawan tambaya to zai yi kwakwalwa ni ta tambaya akwai tambayar da zai zo ya yi ce ce ce ce maka ce baba kai waye babanka baba kana da baba ko ya tambayi mamar shi mama kina da mama kina da baba ke ma ina babanki ji irin waɗannan tambayoyin to sai a ba yaro amsa cikin hikima fa tabayyana uluwu himmatihi wa taqsiruha sai ya zama ulu daukakar himmarsa karfin niyyarsa sai ta bayyana wa taqsiruha ko kuma karancin karancin himmarsa ta hanyar gwada shi ne ake ganewa وقد تجتمع الصبيان للعب يا غذاك قسم إيا هدوا سنا واسع فيقول العالي الهمة سي وند همة سمي كرف النية وند بيدل قسكنشي بسي شي من يكون معي شي وازي زما تاردني مين عقتو وازي زما تاردني أما ويقول القاصر مع من أكون shi wanda bai da ulul himma sai ce ni waye nawa da wa zan zama waye zan zama tare da shi mai ulul himma zai ce waye zai zama tare da ni amma kasirul himma shi kuma sai ce man akunu ma'ahu ko ma'a man akunu tare da wa zan zamo kaga akwai bambanci tsakanin man yakunu ma'i da kuma me ma'a man akunu man yakunu ma'i radiya bi nafsihi kenan lahu thiqatun bi nafsi ya yadda da kansa shi ko wancan fa ya zama imma'a manzon sa ne ce la takun imma'atan kakka zama imma'a bi ta zaizai kakka zama bi ta zaizai تقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي هكذا ونواعي كيف فدي أجاهلية yace wa hal ana illa min huzayyata ni dan kabilar huzayya ne in gawat gawaitu idan kabilar mu huzayyatu ta bata to ni ma batacce ne wa in tarshud huzayyatu arshudi idan kuma kabilar mu huzayyatu ta zama shiryayya to ni ma sai in zama shiryayye in ma'aci na la takun in ma'atan تقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت كك شيء كنا قوي بندي ne kai. kun ra'asan wala ta kun zailan kullun ka zama kai kakka yadda ka zama bindi ana son musulmi ya zama kai ba ya zama bindi ba ana son musulmi ya zama asadan yaz'ar wala yakunu himaran yurtab kullun ka zama zaki in an yi za ka yi gurnani a tsorace ka kakka zama jaki kullun sai dai kai a hauka mun gane al'ummar musulmai haka aka tarbiyyantar da ita al'ummar musulmai tsoronta ake ji tana da ulugul himma haka shugabannin musulunci suke da wa mata alat himmatuhu asara da ilma kaji duk lokacin da himmar yaro ta zama madaukakiya niyyarsa ta zama mai karfi to asara da ilma sai ka ya zabi ilimi kun ji inda yake sanya kai mu ilimi shine asalin shari'a shine ake samun shari'a ta sanadiyarsa idan yaro yana da ulugul himma to tun yana dan yaro ba zai rika fashin makaranta ba shi kuma ilimi da kake ganin sa in dai mutum zai rike shi to duk bannar da yake yi kai masa fatan zai bari duk bannan da mutum yake gatan ɗele ana masa fatan zai bar abin da yake yi saboda ƙauli rajihi shine akwai talazum a kunaka talazumun bainal ilmi wal hidaya akwai haɗuwa ta tilas tsakanin shiriya da ilimi ko mutum shiryayye ne shi amma bai ilimi to ba shiryayye bane akwai mutanen da zaka same su kawai sai ma irin masu kamun kan nan kwanne mutum shi kaman da kamun kai amma ta ya tabka maka wata tsiyar sai ka sha mamaki shi ne malam abu ga gumi rahimahullahu ta'ala yake ba da labari in ya kawo kissan nan da ake ba da ta wannan sufin da aka kama shi wai aka kulle shi a gidan yari aka tura mishi wai zaki ya cinye shi sai zakin ya rika lasassa shi kuma ya sujada sai zakin ya zo yana lasassa ya dade bai dago daga sujada ba har aka yi kwanaki yana sujada zaki yana lasassa ya kasa cinye shi shi ne daga baya aka fito da shi da aka fito da shi sai suka tambaye shi wai me da biya aka yi ce shi bai ma san abin da ke faruwa ba shi dai ya san za ya ji zaki na lasar jikinsa to sujadan nan da yana cikin sujada tunani yake yi wai miyan zaki na jasa ne ko ba na jasa bane ya ci gaba da sallah ko shi ma lawa gume ji to ka gani ashe ma jahili ne bai ma san hukuncin miyan zaki ba akwai mutane irin mutanen nan masu masu masu natsuwa haka ka gan su amma kuma ba ilimi ustazin layi kenan ustazin layi ka dangala wando shi kenan amma ba ilimi matsala gare shi a ana son mutum ya zama mai ilimi ko mutamassiki multazimi wanda ake tsammanin a ga natsuwa tare da shi mai ilimi ba a tsammanin mai ilimi ya zama dan bagazar bagazar amma ga natsuwa ba ilimi shirme kenan mun gane to saboda haka wa mata ala timmatu athar al ilma duk lokacin da dalibi duk lokacin da yaro yana karami himmarsa ta zama daukakiya athar al ilma to zai fifita ilimi akan komai faslun fasali al hasu ala tazwij as sadiyyi kwadaitarwa game da aurar da karamin yaro idan yaro ya fara tasawa ya balaga ya masa aure da wuri kada a bashi sai ya tsufa الحث على تزويج الصبي قولي وانا اللي تاف نزياك بيكوا والله تلا وانا اللي تاف امرجي امرجي رخان هنياتي فاتي ابو فاتي بابا da ka za ta sai saɗe mu da yawa kowa ya ji da shi ake faslun fasali alhassu ala tazwiji sadiyi kwadaitarwa a game da aurar da yaro fa idza rahaqa sadiyu idan yaro ya kai murahaka me murahaka malamai suna da sabani akan murahaka wasu suna cewa murahiq shine allazi na haza albuluga wanda ya kusan balaga wasu kuma suka ce huwa allazi balaga wajawaza albuluga ma shine wanda ya wuce balaga shi suke ce ma murahiqi mun gane amma na in mun ga me mala yake magana akai yana magana shekara goma sha biyar kaga murahiq nan ai na haza albulug kenan idan yaro aka fahimci cewa balaga shi ta zo to a masa aure fayan bari li abihi an yuzawwijahu ya wajaba kan babansa ya karan iya masa aure ka a ce ya gama university a masa aure ya tafi university da matar shi ya je zai auri wata ita ma ita ma kila university za ta shi ma zai tafi university sai kowa baban shi ya ci gaba da biya mishi kowa sai baban shi ya ci gaba da biya mishi in biyu ce suka sama shi kenan aka baban ya kawo kuɗi shi ma baban ta ya kawo kuɗi sai su a ba su kuɗin kuɗin su fes bed space sai su je su kama ɗaki shi ke nan shi da matar shi za su fito za su tafi lacca shi ke nan su fito tare ta sha niƙabinta da hijabinta zumbulele sau su wuce su je lacca shi ke nan sai ka ga hankalin mutum ya fi kwanciya duk karatun da aka mushi sai ya gane ha shi ke nan mutum tunanin shi tunanin shi kashi goma an an kasa kashi goma kashi takwas ba a aji yake ba shi za duk wasu ku an an zo haddan nan suke inina wallahi tallahi da wannan damuwa faƙar ja a fil hadisi ya ce ya zo a cin hadisi ya zo a cin hadisi amma hadisi ne da bai inganta ba kuma ya ce faƙar ja kuma hadisi ne da bai inganta ba kaga shi yasa bai ma kawo shi da isnadi ba man balaga lahu waladun duk wanda ɗansa ya balaga wa amkanahu an yuzawwijahu kuma yana da ikon ya masa aure falam yaf'al sai ya ƙi masa aure wa ahdatha alwalad sai dan nan ya rika yin alfasha ya rika aikata abin da Allah bai yarda da shi ba kana al-ismu bainahuma to za a raba zunubin biyu baban na da rabi shi ma yana da rabi wannan hadisi bai inganta ba ya ce akhrajahu dailali dailami ne ba daimali ba dailami ne a ƙasa nan ba ta 23 a hamish footnotes yace akhrajahu ad-dailami fi musnad al-firdausi al-imam ad-dailami da kake jin ana faɗi ko da yake wazun ku ba su karanta majma'ul bahrain ba amma annabi ka tabbata an ce rawahu ad-dailami a cikin wani littafin to a cikin majma'ul bahrain ba majmu'u ba majma'ul bahrain ba falamma balaga majma'ul bahrain ba to sunan littafin sa musnad al-firdaus shi al-imam ad-dailami yana cikin ashabul masani yana da daga cikin malaman da suka rubuta musnadai mun gane to ya faɗe shi amma hadisi ne da bai inganta ba sannan shi kanshi al-Imam Ibn al-Jawzi ya faɗe shi a cikin littafin sa Zammul Hawa al-Imam Ibn al-Jawzi yana da littafi sunan sa Zammul Hawa to a ciki ya ambaci wannan hadisin amma hadisi ne da malaman hadisi suka tabbatar da bai inganta ba shine sai ya ce wal ajabu min al-walidi mamaki ya tabbata ga baba la yarku halahu inda al-murahaqati shi wai baya tuno halin da ya shiga lokacin yana murahiki kafin ya aure ya ya rika ji a ransa wa ma laqiya wa ma ana me ya me ya riska wa ma ana wace irin wahala ya sha ta sha'awa wace irin wahala ya sha ta sha'awa me yasa ba zai tuno da haka ba ba'da al-bulugi bayan ya balaga aw kana qad waqa'a fi zallati sannan ya tuno mana cewa ai shi ma kila ya taba afkawa ma saboda sha'awa ya afka cikin wata zani fa ya adamu anna waladahu mithluhu sai zan dan shi ma kamar shi yake kuma kila zamanin shi ma babu mulhiyat da yawa babu abubuwan da suke jawo sha'awa da yawa zamanin kuma yanzu abubuwa sun karu fitinu sun karu abubuwan da ake ci abubuwan da ake sha abubuwan da ake kallo abubuwan da ake ji abokanai ga sunan kala kala qala ibrahim al-harabi babban malami al-imam ibrahim al-harabi yace aslu fasadi aslu fasadi sibyan min ba'dihim so tari tushen tushen lalacewar yara a tsakankanin su yara tsakankanin suke koyon munanan ɗabi'u so da ka ake son yaro da ya taso a masa aure aka masa aure shi ce an masa magani shine sai malin yace wa yanzu wa yanziru man yu'siru al-ilma 'ala an-nikah amma kaɗan ne mutane za a samu wanda ke fifita ilimi a kan aure kaɗan ne ake samu ko da ake sama su ba su da sha'awa a wannan lokacin kawai sai zai ta ilimi mun gane wa yu'allimu nafsahu sabr kuma kaɗan ne ake samu wanda ke karantar da kansa haƙuri ya ce bari ya iya danna haƙurinsa kun san wannan al-Imam al-Jawzi na wannan magana saboda al-Imam al-Khatib al-Baghdadi a cikin littafinsa a cikin littafinsa Jami'u جامع ابن الجامع الاخلاق الراوي واداب السامع يا كل بادي akan cewa la budda li talib ilmi an yakhtara al'uzuba yace tilas ne dalibin ilimi kai ya aure sannan al-imam al-jama'a a cikin littafin sa tazkira shi ma ya kulla wannan babu ya kama ganganun wasu magabata akan cewa kada mutum ya aure sai yayi ilimi to shine nan al-imam al-jawzi ya kawo amma magana rajiha kauli radiyi shine aure baya hana karatu karatu baya hana aure ya danganta da bi'ar da mutum ya samu kansa bi'a na tasiri ya danganta da gidan da ya fito akwai wadata to me mutum kuma zai tsaya ce ba zai yi aure ba akwai wadata da komai komai mishi ake an rike masa kanta an ce ta tatsan nono sai ce tatsan ne zai mishi wahala an rike maka kai ka samu aka rike maka kai aka ce kai ta tatsan nono to kullum ka cika bokitai ka samu litoci da yawa ka tatsa fa inna ahmad ibn hanbal rahimahullah lam yatazawwaj illa ba'da al-arba'in al-imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ta'ala bai yi aure ba sai da yake shekara 40 sai da yake shekara 40 al-imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunna wal jama'a sannan yayi aure ishtaghala bi talab al-ilm shekaru 40 sannan ya zo ya aure to kaga ba su da yawa irin su kuma ba sunna ba ce wannan dan an ce al-imam ahmad ibn hanbal ba ba ba ba ba abin nan bane ba sunna ba ce ya zama sunna ba ya danganta da yanayin mutum da kuma yanayin da ya tsinci kansa wanda yake ganin zai iya haƙuri ya tara karatu kuma yake ganin mata za ta iya shigaltar da shi idan ya idan ya aure ba zai iya karatu ba to shi ya jira fatarabbasu shi ya zauna ya jira wanda kuma yake da tabbas a tsakaninsa da Allah ba zai iya haƙuri ba sha'awarsa tana da ƙarfi akwai fitinu na zamani da ɗan adam kuma ba mala'ika ba ne Allah na iya jarraba sai ya afka ciki to ya maza zai yi aure ya aure kuma ya yi karatu ba su rabu ba su abin nan ba su ba su ba su ba suna haduwa sannan kuma ɗalibin ilimi dama ana tsammanin ya auro irinsa wacce za ta iya haƙuri da shi in ya tashi da daddare yana karatu to ba za ta zo kuma ta ce masa ita shi ya tashi ba ta zo ta tsaya mishi a kai ta ce tashi ya tafi kaga da damuwa to kullum mutum ya auri wadda take daidai da shi wallahu alam